الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 20 ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447 lissafin nasara yan nisha yau muna tara ga watan uku shekara ta 2026 mun saurari karatun alkur'ani mai girma daga babban mahadacin alkur'ani mai girma sakatare na majalisar alarabobi ta kasa alarama na su salihu gwandu allah ya saka da alkhairi allah ya kara hasken makaranta bayan allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu allah ta musu albarka allah ta wa dukiyar su albarka in ba kuma ta ba ko jiya kafin mu tashi wani bawan allah ya ba da naira miliyan biyar wani bawan allah ya ba da miliyan biyu wani ya bada dubu ɗari duka wannan ana da za a tashi karatu to a yau akwai ibzar publishing company limited ibzar kamfanin ibrahim ibzar kenan ibzar publishing company limited ya yi ko malayu da gudunmuwar kuɗi naira miliyan goma wannan matashi allah ka saka masa da alkhairi allah ka yi dukiyarsa albarka Allah ta walaye wasu albarka kullum cikin irin wannan aiki yake duk inda yakin addini yake Allah da su izar su ne a wurin daukar nauyin dattawan zuwa ibada ta umra aikin masallatai gina masallatan gina ofisoshin kungiya idan ka je ka jihar plateau ka ga abin da wannan bawan Allah yake yi abin zai baka mamaki idan ka je Zariya ka ga abin da wannan bawan Allah yake abin zai baka mamaki na mahaifiyarsa tana maka kabari Allah ka gafarta mata Allah ka rulube ta da rahama da mu da shi ne ita duka da sauran yan uwa Allah ya sa mai makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam janna fi dawsir ran tashin alkiyama akwai al-Musad Agro Limited wannan kamfani sun haiko mana ya gudunmar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka wani su albarka Allah ka ƙara musu jari akwai Umar Surajo Suleiman Umar Surajo Suleiman ya haiko mana ya gudunmar kuɗi naira dubu ɗari Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka wani su albarka akwai Sadiq Muhammad da Yabala Sufiyanu da Zainab Shamsuna Ahmad sun haifo marayu gudunmar kudi naira dubu hamsin hamsin jimna naira dubu ɗari da hamsin Allah ka musu albarka kai dukiyar su albarka Allah ka raba su da talauci ka hada su da arzikinka ita kuma Zainab in ana da yaya Allah ka musu albarka in babu Allah ka bata masu albarka in tana da miji Allah ka masa albarka in bata da shi Allah ka bata miji mai albarka wasu bayan Allah su goma sha bakwai sun aiko marayu kudin ma naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari da saba'in Allah ka saka musu da alkhairi dukkan su kasan su Allah ka kwashe su ka zuba cikin aljannar firdaus masu aiko naira ɗari zuwa naira dubu biyar sun tara wa marayu gudunmuwa naira dubu ɗari da tamanin da naira ɗari biyar wannan bayan Allah ke na masu taro da titi Allah dukkan su kasan su Allah ka kwashe su kai firdausi da su Allah ka bude musu kofofin arzikinka Allah ka bari talauce ta kura su a cikin rayuwa mutane masallaci masu miko sadaka sun aiko da naira dubu arba'in da uku da ɗari tara da hamsin ya ala duk wanda ya bada kwandala cikin wannan dukiya ka san shi Allah ka sa aljanna ta dace mu kuma mutane da su baki daya Allah ka tsare mu da mugunji da mugun gani da bakan katara gudunmuwa da aka tara a yau ta marayu naira miliyan goma da naira dubu ɗari bakwai da arba'in da hudu da naira ɗari hudu da hamsin Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi akwai injiniya Aminu Yabo ya aiko wa masallaci da sadakar ruwa suwan katon talatin ya ce ya fahimci ana tarawi da tahajjudi ƙur'ani ya ɗumama masallaci da an zo hafta da sai ka koyi na ana miƙa ruwa ana sha ya ce ta shi goma ne ba da gudunmuwa ta wannan fada Allah ka shayar da shi ruwan alkawasar Allah ka shayar da shi sarsabi Allah ka shayar da shi zanjabi kuma ya zama kitabun mumisi abin da ɗayan marayu a kawun na marayu 000 553753 zan maimaita 000453753 banki jai name jibiris offers allies privilege foundation abuja ana rama ya karfin jiki alhamdulillah wannan kwanakin za mu ga rama da kare ke takawa idan ya shigo wallahi da zai yake fama da shi wannan in ka sai da ana rama ya yi ba za ka ɗauka zai fito ya karatu da shi ba eh to yana ga taba fulani ma daga abin da yake jefa shi cikin rikici ai su ne suka ma samu zazzabin gaba kaji asali da ma ne ta fulani ne su suka kai shi buka daga can ya tun da ya dawo ya kara lafiya ba yana yana fama da jiki amma dai alhamdulillah rashin lafiyar bai taba hana shi a sanin ba shi yasa wata za ga yanzu za a fara kaga jikin da nauyi amma dai da an fara turawa qur'ani ya fara caji kuma sai ga Allah ya kawo sauki Allah ya kara mana lafiya baki da Estasha ma jiki ya samu sauki ko? Estasha. Estasha ma ya samu sauki. Bayanin da bisu manyan jakadu ya dan samu da zabi amma shi ma dai alhamdulillah. Allah ka kara mana lafiya baki da. Za mu adana ma ina mai kwana ina za mu tashi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم
Allah madaukin sarki ce yin nan lalina la yarju da rika lalle waɗannan da ba su fatan gabuwa da mun insha Allah madaukin sarki ba sa fatan haduwa da wa da Allah sai ka san wanda ya daga an ce bai san ya haɗu da Allah ai bai da gaskiya shi yasa hadisin Aisha radiyallahu anha tace da kudin nan da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه duk wanda ke son gamuwa da Allah to shi ma Allah yana son gamuwa da shi duk wanda bai san gamuwa da Allah shi ma Allah bai san gamuwa da shi shi yasa yayin da bawa yanzu zai mutu kafin a zara ransa sai an nuna masa makomarsa wani sai a nuna masa aljanna ce makomarsa kaga ya kafa ido shi yasa da yake kallo a lokaci mala'iku na operation da zara ne shi ne masan da suke yi ba hankalin sai na ina yana masaukinsa da ya hanga sai ji a lokacin ba abin da yake so kamar ya mutu ya tafi aljanna ba abin da yake so kamar ya mutu ya gamu da Allah ya koma wajen ubangiji sai Allah ya ce to yadda kake jin kana son ka zo waje na yadda kake so ka zo har ya fi haka yawa shine man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa wa man kariha liqa Allah ba kuma da kan garewa Allah shi kuma sai ya zama masa masaukin sa a wutar jahannama shi yasa za ga ya kafa ido yana hangen bala'in da bai taba sanin kan shi ba ɗaya daga cikin magabata yake cewa da ɗan wutar guda ɗaya zai fito ya shigo duniya to duk garin da ya shiga duk mutanen garin sai sun mutu saboda warin jikin shi da firgicin da za a gani ɗan wutar guda ɗaya kawai to daga inda yake zai hangi wannan musiba hankalin bai tashi a ce kuma nan za a kai ka sai ji duk duniya babu abin da bai so kamar ya mutu ba wanda bai son ya gama da shi kamar ya gama da Allah sai Allah ya ce yadda ba ka san gamuwa da ni ma ba san gamuwa da kai kuma dole sai ka zo mun gamu shi ne wa man kar halika Allah kar halika Allah Allah ka gafarta mana amin ya rabb hadisi ya zo ingantacce wani bawan Allah yana da ƴaƴa a zahirin sa mutumin kirki ne amma a bayanan duniya ne da yanzu mutuwa ya tara ya ce to yanzu ina mutu wace gida za ku bara kaina sai ka ce ai ba ta uba mutumin arziki kamar ka ba sai sai gaba yawa ya ce wani abin da kuku ya sani kenan ni na san mai kyauta wa ubangiji ba kuma ga shi zan koma zuwa gare shi amma kuma taimako ne ko zan tsallakar da ni dan na riga na tsorita idan na mutu kada ku binne ni a ƙasa gawa ta ku kona ta in ta kone ku nemi tokar ku raba ta biyu rabi ku bari sai hadari ya taso da iskar da mai guguwa sai ku sheke ta tabe iska rabi kuma ku je teku sai tawo wannan kofar west sai ku sheka sai ta koma da ita cikin teku mu jarraba wannan muka ko zai amfani ya mutu yara suka cika alkawari sai Allah ya ce iska ki ta turo mu abin da kika diba teku ki ta turo mu abin da kika diba kai kuma tashi a gaba na ko fakana amaman da sai ga shi na fiki fiki da ido a gaban ubangiji Allah ce ya kai bawa na dan me bayan ka saba mun kuma kace zaka bullo da wata dabara da zaka kawo ta daga wajena yace ya Allah tsoro na ji na san kai ne Allah kuma na san saba maka hasani kuma na san zaka yi kama zaka yi azabtar da ni wannan ya sa ta to bari samu sai dabara in ko zan samu sauki Allah ce to ka samu sauki insha Allah samu magana gaba kai Allah to sai kaka kuma yanzu akwai wata dabara ya ce Allah babu wata dabara sai ta gare insha Allah ce tun da ka tun da ka yi dalilin Allah kuma ka dan an saba mun zai ko ba zan yi azabtar ba to ni kuma da gura maka yadda zan yi azabtarwa kuma zan yi yafewa na yace maka kuce da shi Allah kuma da Allah zai wannan insha Allah Allah ne kada zai wannan Allah ka gafarta ba amin ya rabb to waɗanda ba sa son gamuwa da Allah ya Allah waradu bil hayatid dunya suka da rayuwar duniya so da su mota duniya ta musu ta ishe su akwai wani shi na garin da za a bashi a duniya ne kwandishin nesa ga gidaje ga motoci ga mata ga jiragen sama ya fi karfin shiga jirgin haya duk inda zai je akwai private jet yana sararin samaniya ma akwai ɗaki akwai gado akwai banɗaki akwai office wani mutum ya shiga jirgin sama sai ya yi sama kafa dubu saba'in da wani abu waya can zai yi zina saboda samun bushewar inuwa Allah in yi zina kuma shi ya kawo masa giya ya kirkira ya yi ihu lalla wannan ya nutsa da gidiya kuma da tsirai ta ba hanyar sai sai ka shiga jirgi ko jirgi ba ta yi za ta yi jirgi da ka ce to ba su da kuma zuwa ga Allah shi rayuwar duniya da ta musu shi ne warado zan hayaki bil hayati dunya wa ma'annu biha suka natsu da duniya je ko nan lagos ta gani idan za a yi fati ne an ga sunansa sai an ga tsakiyar teku za a ɗauki shaka jirgin ruwa a ɗabi ‘yan mata big bed a cika jirgi ga makaɗa ga ‘yan duniya ko da sunan 'yan siyasa ko da sunan 'yan kasuwa ko da sunan ma'aikatan gwamnati an dai samu kudin banza kudin talakawa an ɗauka kudin banza ne kowa daga gidan wando wani da kwalba wani da- da kayan dukawa nan ga wata kasuwa nan ga ita ce zama wata gida ta haka ce da dama ta an ya ce mai matsalar ta ina magana kai da kake musulmi mai kai kaure to sai a kumbura can tsakiyar teku wanda fa nishi kawai ana zai ce to kuɗin yi nishi kaɗan du'a nufi da su gaba ɗaya ba su ƙara ganin sun buɗe da su a filin kiyama wai sai an je irin wannan wurin da za a tsokani Allah in ka ga mutum yana wa Allah irin wannan tsokanar turu ya gama natsuwa da duniya wai mutum ne boka zai ce masa ka ɗauki saurayi ka je da shi Saudiya umra a Ramadan a kwana goma na ƙarshe ka kama ɗaki kusa da harami irin zanzan ko da rutabi kuma mai windo haram biyu yadda daga cikin ɗakin kana kallon ƙwarya ɗakin ka'aba masu tarawihi na tarawihi ana karanta ƙur'ani masu ɗawafu suna ɗawa domin tarawihi da tahajjudi ba ta dakatar da ɗawa sallar farin da shekara take dakatar da me awa wasu na zagaye ɗakin wasu na sallah ana kuka shi kuma yana duwatsu da matashi yana kallon su wai wannan duk duniya shi ake nema wani boka da yake masa in yi haka zai zama sarata ko in yi haka zai zama dan majalisa ko suna da isoshin nan da aka bayar za a bashi ministirin da yake so inda zai sata amma ga abin da zai bukata ta biya shi ne wata ma'annubiha na
kai duniya iska ce kin da kina wahala da mai kayan kara ku faɗa mun a Najeriya wane ne ya tara wannan da wannan duniya da ya gama lafiya nawa ne a cikin su ku kalli bayan Allah da Allah ya ba su arziki a wannan ƙasar ta Najeriya suka taimaki addini irin su Alhaji Aminu dan taka ya kuka ga ƙarshen su yadda Allah ta umarcin su albarka yadda suka gama da duniya lafiya saboda sun taimaki ne sun taimaki addini waɗanda suka yi yadda suka ga dama suka sace abin da suka ga dama ka kalle su ya suke karewa Allah ce wallazina hum an ayatina gafiluna da waɗannan da suka rafkaru daga ayoyin Qur'ani bai ma cikin program ɗinsa sauraron wa'azi bai cikin ajandarsa magana Allah ba ta gaban shi da ka fara ce masa to ka- to da ka ta wa'azi kuma za ka mu Ya- ya- ya- ya- shi ya ga suna ce masa a masa wa'azi ya ga karfi masawari su da wannan zina kuma na ajina ba su da za su nuna Allah ya ce duk wanda ka tattara su ulaika wadancananka gaba daya ma'awahum nar ko kuma su ita ce wuta inji Allah bima kanu yakfuruna saboda bima kanu yaksibuna ko yakfuruna yaksibun bima kanu yaksibuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa Allah ya gafarta mana amin ta baya ce shara- aza- sharabun bin abin bin azabin alimin bin makanu ya na ta baya wannan kuma ya na na sai Allah ya ce da gaba da rama إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم
Allah ya ce idan nabi na amuru ne da suka yi imani wa abin misali da suka aikata yi na kwarai amma alfahari a wajen Allah shi ne imani da aiki na kwarai Allah ya ce irin wayannan mutane ya hadihi rabbuhum bi imani Allah zai shiryar da su bi imanin ma'arif bi sababin imani wannan fa'u sarbiya نعم a sanadiyar wannan imani da suke da Allah shi kuma Allah sai shiga da mai sai shiga da shiryar da su sai nuna musu hanya ta kwarai shi yasa kullum ka tsarkake imanin ka da ubangiji sai Allah ya dawwamar da kai akan mai sai ya dawwamar da kai akan shirya نعم Allah ka dawwamar da mu akan shirya آمين ba bai zama shiru ba inda ba da Allah ya shirya da mu ba Allah ya ce irin wayannan mutane ta jaribi ta tsaye mu da karu ƙoramai suna gudana a ƙarƙashin su ranar tashin alƙiyama ƙorama ta zuma ƙorama ta giya
مثل الجنة التي وعد المتقون karatu ya kuma suratu muhammad فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم
wannan shi ake so tafsirin qur'an tafsirin qur'an ka fassara ayar qur'ani da ne da ayar qur'ani ko ga da qur'ani ke tajribin da hadihim al-anhar ƙoramai na gudana a ƙarƙashin su kamar za ta zo bayan ƙoraman me sai wata aya ta fassara maka نعم
ta ce matsalar jannatin da fiye idan mutako fiha a cikin aljannar anharun akwai ƙoramai min ma'in na ruwa gairi asin wanda ɗanɗansa ba a canjawa ruwan duniya wanda za ka ji shi da zarɗi-zarɗi ko نعم wanda ba sai an sa shi lebo kame sha amma shi ruwan aljanna gairi asin sai Allah ce wa alharu min labarin da zai tafi yan ramu akwai ƙoramai na nono madara a ƙa'idar madara idan ba a sa a firiji ba a sarari sai dai ne sai dan dan ta canja to ita wannan lalle ta gayyar babu dan dan ta ba canja ba ta canja kuma me yasa aka ce a ɗebo a ƙorama saboda abu nuna maka ita ce cewa natural nonon duniya yana fitowa ne a sautin na hannu ƙurani ta ne bai da farkin wadanda tsakanin tumbi da jini da tumbi da jini wanda ne mai tsafta a jini tumbi ba da mai tsafta jini ba mai da mai to daga nan ne min bai da farce wanda mai labarin khalisan sa'igar ishari gina daga tsakanin tumbi
مما في بطونه من بين فرد ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ga shi tsaftatacce ya daɗin sha amma dai tsakanin tumbi da jini da garin ya fito to ya ga ce na aljanna ma zai fito tsakanin tumbi da jini ya samu na kasu shi za ka ce ƙorama ce a je a ɗebo kawai نعم
shi ne min labanin da bai tafi gaba wa anharu min khamr akwai kuma korama koramai na giya amma ba zai je duniya ba
لا فيها بول ولا هم عنها ينزفون ita giya duniya ga daci ga karta ga makaki ga hamami ga ta ciwon kai ita giya tana da ba ta sa wata ita daɗi ne da ita shi yasa Allah ya kira ta da lazzatin bishari kai kanka idan ka kora ta kwakwalwarka na'urorin sadarwa na kwakwalwarka suka amsa sai ka san kana cikin shagin amma in ka shafi duniya to ba za ka shafi lahira ba sai ka tuba Allah mun gode maka mu wata mace ta duniya ba kuma Allah mun hakura amma Allah ka shaida ni ne na shiga aljanna o ba ka shiga sai dai kana farko na dauko ta kwalwa tana zufa ina cikin da ka ce aka da maka laye haka kuma nan gure Allah ya amince shi ne wa na haru bir kabri lazzatul sharib ban san haka giya take da musifa ba sai da muka wani tafiya zuwa samu samu ashe akwai giya da idan aka balla bakin ta saboda bala'i wuta sai ta kama bakin kwalba wannan hutun da za ta ji kus sai ga wuta tana ci a bakin kwalba sai a jira ta kuma sai ta mutu sannan sai a zuba ma a kofi a miƙa maka wanda ba ta yi zama cewa bala'i za ta tafi a cikin kama ko abin ya ba ka haushi ɗan giya an shiga musu aya ya daina shan giya ba zai daina ba amma likita ce wai wai wai wai ta taɓa maka koda yanzu hantarka an ce ya kashe saba'in da bakwai sura kashe ashirin da uku ta tara maka ruwa a ƙarƙashin tubbi yana fashewa sai lahira ko ka daina sha ko za ka mutu sai ka gina kallon kwalbar giya tana zuba yana ta kaci kaci da ido na ce za ka shaba shi cewa na iya likita ya hana likita ya hana da da wani tuwayi
kowa ya tuba nan ya ba lada wanda wanda wuya ce ta sa ya tuwa Allah ka gafarta mana shi ne wa anharu min kamri lazzatin lishari misali ce wa anharu min asalin musamman akwai koramai na zuma zuba tatacciya me yasa ita ma ka ce korama ba ni zuba duniya ba ce ita zuba duniya wani kwaro ne ko zai je ci abinci
kuda Eh, wani suna suna shi kudan zuma to shi wannan kudan in ya ci abinci ya breakfast ya lunch ya dina to in ya ji kashi sai ya je samu inda zai ko in ya tara kashi sai kuma sai ka samu kwano sai ka wanke sai ka ɗebo ko sai ka wanke cokali sai ka saka kana sabbi kana sabuwar saka ce eh sabuwar saka ce amma wa ta kota da Allah ba ku ga akwai ɗan na kasu a ciki ba to saboda akwai shi wannan na kasu shi yasa ya zama zubar aljanna ƙorama ke za a ɗiba ce kun ga wannan ayar idan ta faranta fassara mana wancan ayar da aka ce ta gari min tafi wal araru fi jannatin na'im sai Allah ya ce ga gaba da rama da'awahu fiha دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين da'awahu fiha addu'a su a cikin aljanna shine subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare shi ya Allah wasu ba da suka ce kalamuhu magana su a cikin aljanna ita ce ne subhanaka allahumma sarki ya tabbata a gare shi ya Allah ke da babban aikin yan aljanna shine tsaftace ubangiji wa tahiyatuhu gaisuwar su kuma a cikin aljanna ita ce ne ita ce salam ita ce mai salam abincin Allah ya tabbata a gare ku ke dai ɗan aljanna duk sanda suka zagaya cikin aljanna wani ita take so su na da'awahu fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam sai Allah ya ce wa akhir da'awahu magana su ta karshe yayin da aka shigo da su cikin aljanna addu'a su ta karshe yayin da aka shigo da su cikin aljanna shine alhamdulillahi rabbil alamin na godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ubangiji ta ce a takbir a takbir a takbir kamar yadda zama da sanarwa jiya na ce in Allah ya mana sa rai shugaba ya shigo yau idan Allah ya bashi iko ya shigo da wuri to muna sa rai ya ziyarci wannan majalisi kamar yadda ya saba to kuma gashi Allah ya bashi iko ya shigo kuma ga alama ya shigo cikin goshin lafiya gobe in Allah ya kai mu shugaba zai kaddama mana da fara miƙa gudunmuwa ta marayu marayu nan da kuke ta baiwa gudunmuwa ranka da yawa ma an tara sama da miliyan goma saboda marayu jiya ma an tara sama da miliyan bakwai saboda marayu bayan Allah suna ta kawo gudunmuwa tun da kace a kira a ƙasa bayan Allah sun ansa kira ba nan Abuja kawai ba ba jihohin mu na arewa kawai ba duk Najeriya an ansa wannan kira ana nan ana ta kokari bayan Allah suna ta bada gudunmuwa ko shi ne na yi magana da mutanen kebbi su ma da abubakar suna faɗa min yadda harkokin tallafin malawi ke gudu a gudana abin yana da ban sha'awa kwarai da gaske su alhaji adamu aliyu su abba aliyu da sauran bayan allah da ke wannan area su dan majalisar su daure suna nan sun taka sun tsare sun ce wannan kira da kai ba za a ji kunya ba to muna addu'a allah ya saka maka da alkhairi kuma da allah ya baka wannan tunani kamar da hankali kai ya za ta bigi malaya kai kuma Allah ya kula da ƴaƴanka lokacin da ƴaƴanka za su zama marayu kada Allah ya bari ƴaƴanka su shagala a sanda kake da bukatar shirye su kada Allah ya bari ka ga bakin ciki a cikin iyalanka da zuri'arka Allah rama sai Allah ya shirya gaba
ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون wato shi dan adam a bisa ɗabi'arsa idan abu biyu bai canza shi ba shi ne imani da ilimi na
abubuwan da ke canza dan adam shi ne ne imani imani da ilimi idan bai samu imani da ilimi ba to yakan koma asalinsa ya asalin titi shi ne inda bukarinsa noman jamhura na azzalimi ne kuma jalimi wanda shi ne asalin na adam amma idan imani ya ratsa shi sai raba shi da sifar zalunci na
idan ilimi ya ratsa shi sai raba shi da sifar mai sai raba shi da sifar jahilci na
sai Allah ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nas da Allah yana gaggautawa wajen karɓar addu'ar da mutane suke yi bil khairi yayin da suka roƙi Allah alheri ha walau yu'ajjilu Allahu lin-nas tijalahum bish وليعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير walau yu'ajjilu Allahu lin-nas sharra tijalahum bil khairi da Allah yana ansa wa mutane addu'a da gaugawa in su roƙi sharri kamar yadda yake an samu su da gaugawa ya so roƙi alheri na
la qudi ilaihim ajaluhum da babu wani adam da ke tafiya bayan kasa da duk aka hukunta ajalin su saboda ɗan adam kamin ya roƙi alheri sau daya sai ya roƙi sharri sau nawa in ba isa ba sai ya roƙi sau talatin kamin ya roƙi alheri sau daya amma idan ya roƙi sharri sai Allah ya ansa Allah ya ansa wa da gaugawa na
amma idan ya roƙi alheri ba Ya Allah.
sai Allah ya ansa da gaugawa da yadda Allah ke ansa masa da gaugawa ya roƙo alheri haka in ya roƙo bala'i za a ansa masa da gaugawa da duniya ma babu ita na taɓa gaya muku wani ya roƙo da mashin a Kano sai muka je ta wani ta wani gida har yanzu zan- duk sanda na fita kusa da gidan sai na tana na da yadda muka bi da shi kusa da gidan kuma sai na ba shi labarin gidan wani gida ne a rinka shi an yi shi mai kyau an kawo tarazo da tiles da marble an manna gidan gaba ɗaya shi ma bai da ba sa masa irin wannan ya da gurin za mu wuce ce ana ga masa bara dala kan gidan nan wai mutum ne yake kwana shi yace billahi ladhi da na san inda a wan mala'ika da yake da sai in sa a hura shi in ga mai gidan nan ina zai shiga na ce kai yanzu tunanin ke na mai gidan da zai shiga to kai na za ka shiga idan aka hura kawai yau kai na za ka shiga sai jikin da zai ta to mana haka ne ba na ce aka da za a hura kaho ba ta mai gidan da zai shiga kake ba kana sai da za ka shiga to yanzu wanda yake jin cewa da ya san inda ahon mala'ika hura kaho yake israfil da ya sa hura kafar da na duk duniyar da tashi wannan da Allah ya karba addu'a ta za a zauna lafiya ba a zauna lafiya to shi sa dan adam idan ya baro da wannan addu'a sai Allah ya ji karba ɗanka ya masa abin da bai dace ba sauka masa ka lalataccen banza Allah ya kire masa ban san amfanin sai da bari ba da haihuwa da tafi di di di di di ya taba layi ya taba layi Allah ya hada ka da duk bala'i da ka tantanta wace irin magana ce wannan Allah ta ce ba za a amsa wannan addu'a amma ka ce Allah ka shirye mu da shi Allah ka masa albarka sai Allah ce ka zo da abin da nake so zan an ce wannan na taɓa ba ku wani labari da ɗan uwa ke gaya muku wanda na yi da ruwaya babban malami ne na musulunci babban limamin harin wannan shi da minista na haramai ne a harin shek abdulhamad su dake shi ma sai da ke karami ne yara mata sakin magana da ga gidan su gidan mutunci ran nan mahaifiyarsa ta shirya liyafa ta abinci ta gayyato mata daga makwabta da kawaye da abokan huda su zo a musu liyafa ta cin abinci an shirya abinci da alfarma an jera abinci akan dare baki sun fara zuwa an samu inda ake aje su inda ake ne aje su yanzu baki sun gama halara sai wani mai Allah ce ba ta jagoranci su a shigo a ci abinci ko san me suke faruwa ana shigo a ci aka samu abincin nan gaba da ya turo shi a zubo da shi kasa an jagula shi an dakura shi an salai ya hadu da shinkafa tuma kan hadu da gani babu tambaya wacce ta kama barbare da da gani ba sai ta tambaya waye wanda yake ba eh aka aka ce da gani babu tambaya ce ta kama ruwa ne to da gani ba sai ta tambaya waye yake ba an san waye yake ba ta ne lekawa da za a gote ga shi tsakanin gujira ya goya ta ce ai ba ta ba ta je ta janyo kujera ta kamo shi ta kalle shi da mali ya sa ƙara ta ce ya Allah ka shirye da shi ta ƙara kalle shi da mali da biyu ya ƙara sa ƙara ta ce Allahumma ja'al muhafizan li kitabi taurin kan yaran nan Allah ka sa ya haddace alqur'ani mai girma qur'ani ya narka taurin kan nasan gaba daya ta ƙara ɗaga hannu ta kulle shi da mali ya ƙara ta yi ta ce Allahumma ja'alhu imamin fil haram Allah karka kashe yaron da sai safi ya zama limamin harami ga ƙaryar mata addu'o'i da wuce sai Allah ya taba ba to za ta falle shi da bani da farko sai Allah ya sa ka zama dan ƙara ƙato ta falle shi da biyu ta ce Allah ka sa ya zama dan boko haram ta ƙara na uku ta ce Allah ya sa ka zama bandit da uwa ya kamo ya kai ta sai amma da sai addu'a mai kyau fa Allah ya karba ko bai karba ba kullum ku rinka yi wa kanku da iyalanku addu'o'i na alheri Allah sarki tausayi ya san rauni mu a ya wuce mutum a nuno sarkin gari su ko gwamnati ko shugabansa ya ce Allah ka tsine mashi albarka Allah ka halakar da shi Allah ka duk wata baka addu'a a duniya ya danna mashi ba shi ne damuwa na ba gwamnati ya sauka daga kan kujerar gwamna ko yana da kan gwamna shugaban kasar ya sauka ko har yana da kan kujerar har yanzu yana to yanzu ba wani ne ku tsine masa albarka Allah ya karba ba amma yana ba ku wahala sai kun ga garin ban tsine masa albarka kuka ce Allah ka tsine mashi Allah ka toshe basirarsa Allah kuma yana har yanzu shine abila har yanzu shi ke kirkira ta yare da Allah ya ga wani bane wani ne zai ji a jikin shi ba ba ka mu ne za mu ji a jikin gwamnati ta tsine wa gwamnati inda har kana da wata addu'ar ta alfahari da ta Allah zai karba ka yi mana addu'ar Allah ya kire da shi mana in dai daga kire kana tunna ko kana da addu'a kan in an yanka wuka ne Allah ya karba roƙa mana Allah ya gyara mana shi ne shirye mana shi karka roƙa mana shi ne ga Allah ku ya ga Allah ku ci ku sauke shi ba yana da haihuwa kujera kana cikin mota wai direba ya baka haushi kuma har da direba shi ke rike da fitiyari ko da kana cikin mota baka fita ka tsallaka ni jarba kana da cikin mota wai sai gaba zaka ce Allah ka sa direba zai ya hauka ce dan naga sun me yake yi ba sai ya hauka Allah ya ce na karba direba hauka ce dan Allah aka zo kula da ba wai fara nuna danja sai da ku ne ban jare ba garin ta bace tsine wa shugabannin da sun yi abin da ba daidai ba annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce kamin kiyama ta tsaya waɗannan lalatattun shugabannin sai an yi su jami waɗanda kansu kawai suka sani ba su tausayi annabi ce kan kiyama ta tsaya dole sai an same su akwai da yake hana dole sai an same su annabi ne suka hudu magana da zama ƙarya ba ta zama ba gaskiya ba annabi muhammad yace za ku ga abin da ba ku so ta tare da su har yanzu mun gagara gane mu koma zuwa ga ubangiji dan da kadai za mu ci cika me yasa da mu koma zuwa ga ubangiji matsalar ba ta umaru ya tafi abubakar ya zo ba sanda ba sai kike shugabanci a Najeriya kuma da mata Najeriya da bai sai da bashi ba sai abu da na sunan ya kasa ko da yake da cewa ya zo ya raduwa ya fara Allah bai bashi tsofa na ba Allah ya karbe shi cewa ya karba da jonathan ya karba da muka fadar da gwamnatin jonathan ta ubasan ya muka ce sai aka ce kare ta ubasan da tawa da ta jonathan to da zaka ce ta kila yi wanda ba musulmi ba ne ya tafi wanda ba musulmi ba ya zo ja ya fado ja ya dauka bayan shi ya tafi cewa yanzu can da buhari yanzu wallahi na dauka ba za a shekara uku a najeriya da wata matsala a najeriya ba dan ta'addan boko haram ban taɓa tunanin za a yi shekara ɗaya suna existing a najeriya ba ban taɓa tunanin a najeriya za a ƙara samun wani ɓarawo da zai saci birnin gwamnati ba ban taɓa sanin cewa za a yi wadaƙa da badakala da dukiyar talakawa da har tarihi ta yaki a najeriya ba saboda jarumtaka ta da ƙoƙarin ta da sani kuma ya iya baki kokarin shi inda ya daidai Allah ka bashi dada inda ya kasa Allah ka tausaya mishi amma dai bari tambaye ku da aka shura aka shura da aka dawo na cewa da gwamnatin Buhari da ta jona da wace ta bi dawo dawa ya kamata ta dala jona ta mai dawo da takara to nan za ka ce a ita ma gwamnatin combination ce ko وإنا من المسلمون
وإنا من وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون to a cikin gwamnatin hadin da biza ce min almuslimuna wa min alqasiduna ko akwai musulmi akwai wa akwai da ba musulmi ba da bari kan tafiya sai aka ce to a karkace gwamnatin ma gaba daya a karkace ta ba shi muhammad wajibin rufi ƙaryar wajibin rufi maka ci fa'ala yawon da matsar zama gaba da yake na da wani sabbe ku duk matsalolin da muke kuka a kansu wacce ta yayi wace ce ta warware wata ma sai ta yanzu ga cire magana da zuwa yau inda magana yake da ku mutum da aka kashe a Najeriya daga jihar Kaduna jihar Zamfara da sauran wasu jihohi mutum da aka kashe a cikin Ramadan din nan da azumi a bakin mutum da suka mutu mutum da aka kidnapping har jahiliya ya kidnapping nasu har da jahilai to kuma har yanzu zai wajen kai da kaji kowa dole wa basira wa an da kake tunani wai magana ta wani ya tafi wani ya zo ne ku faɗa mu waɗanda suke gwamnatin Obasanjan su suke gwamnatin Goodluck ɗin su suke gwamnatin Buhari su suke su suke gwamnatin yanzu in ba gwamnati ta tafi wata za ta zo mis dai za a samu da su da ire su a yi mushakala a sake kare gwamnati to waye ya kuma waye ya zo in ba da sunan jami'a da aka canja in za ce ɗan kudu a bayan sunan anan ciki in za ce ɗan arewa ba wani arewa da aka yi da shi to a fara yawon wani wa mahaifin kuma yan siyasa saboda su nuna muku hankali har yanzu wani zai maka dan ba ni bane da ni ne ina tabbatar maka da dindin dindin dindin wani ya mai ce maka ya rena maka hankali mu tashi mu koma zuwa ga Allah nan wani cikin mu a watan Ramadan din nan suke tashi da dare su sa kansu a ƙasa su kuka su ce ya Allah ga bala'in da muke ciki Allah ba zai iya yi mana sai kai duk lokacin da matsala ta kai ga bayi suka gane sama da kasa babu mai ceton su sai Allah to lokacin da Allah zai kawo itatan shi yayi lokacin Allah zai kawo itatan shi lokacin da Allah zai shi duk sanda ba wai ji a'a ko dabara kaza ita bai yi ta ba da na yi ta za a wuri sai Allah ce to ba zan sa hannu ba yanzu kai je ka gwada ta kunna idan ka gwada ta barka ce tare da zaka dawo wajen sai ka sake lissafi ta ce idan ba a lissafo kaza da kaza bane o ka zo da sabon lissafi Allah ce to kai karshen lissafi ina jira sai ya daga zama lissafi daga bada kada wa kasa ya Allah lissafi na ya kare banda kowa banda dabara la haula wa la quwwata illa bika ya rab la marja'a wa la manja min Allah illa ilayhi sai Allah ya tada mu aiki da wani ba duka ga aiki a lokacin Allah ne ka aiki Allah ka ba mu iko gane wannan shugabannin ku ta addu'a Allah ya gyara ku kar ku rika addu'a Allah ya tsire su ba aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa duk wanda zai diga ta ba sai tare mai da'awa ko mai karantarwa yake maka mabiga Najeriya Allah ya tsire wa shugabanni Allah ya la'ace su suna shugabanci baya tafiya kan manhaji na ahlus sunna wal jamaa kuma bannan da zai haifar sai ta fi gyara da zai haifar yawa dan gane ka dan dan gane ka bai sa takwas mu je mun tabbai dan kala kato to mun ji idan an taso daga arfa za a zo maka aikin hajji ya za a yi dan kala kato ce Allah ya faɗa eh na'am fa idza fasu min arafatin فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام aha واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين sun ba su yi ثم أطيعوا من حيث أطاعه الناس واستغفروا sun الله wala rama sai dan kala kato ce ai ga karatun hakiki Allah ce in ku fara daga arfa to ku tsaya mashar haram nan ne muzdalifa ko a masha Allah mu ga shi dan kala kato daidai ka faɗa daidai ka faɗa ko san ko shi da ya faɗa daidai zamu ce daidai ya faɗa sai dai mu zo ka tambaye ba hayya amma dai wannan labarin da ka bayar haka ne. sai ka ce to Allah ba da sarki ce waskuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi la min ad-dhalin sai Allah ya ce daga muzdalifa kuma summa adilu sai ku farara min haythu afadha nasu daga mutane suna fararawa sai ka ce to abinda Allah ya dora maka daga muzdalifa kawai ka sai haka ina mutane suka duba duk inda zai mutane su yi tururuwa sun wurin bai so a tafi da kai in ka tafi su za su samu haɗakin ka'aba ka ga yadda ake ɗawani da jifa da komai an sace Allah ba rana sai su fara kana kasu kayan tuya kamata da manta daga munzalifa da aka ce daga nufin farara inda mutane ke fararawa idan ana ji gaba ɗaya sun taso daga munzalifa za su farara za su zuwa jamra su zuwa su jamra su laka ba to aka dan kala kato ba kai da jamra ba saboda babu ya qur'ani ana da makaranta mana da Allah ce wa ajibir jamratan a karamin kan labarin
to inda ake kwararawa a duba inda ake zuwa babu shi a qur'ani a sunnar da hadisi kenan dai har za ka bi mutane ne daga daga muzalima a kwarara tare da kai to mafi yaki za ka dole ka dubi tubar ƙara ƙato inda za ta aiki da suma a fili zai haisu a fafan nasu domin mutane in sun kwara wanda za su zo jamura za su zo su yi jima kuma kai ka ce ba a jima ka fito ka karyata ka ce wa ya taɓa ganin shedan da za a yi mutane ba wani shedan ba wani zuba shedan kuma yanzu ka ce an taso daga arfa a yi sun masu domin haifu a fasa tasu ne haifu a tsarin nasu kuma jamra ce jamra kuma ka ce ƙarya ce ba za a yi ta ba dan ƙara ta akwai na duniya to daji idan muka bar jamra daga rage mai ina alhazai sun shigar ko rabi su ce masa ko wasu su ce mina to in aka daga kai wani afazar nasu za ka bi masu makka za ka bi ko masu mina idan kace za ka bi masu mina to lura mana ta kace a zama mina qur'ani ana zama ayar da take jira kawai ai babu mai ko babu inda Allah ya ce ayi a sunna aka ga zaman bid'a ke ne da karan matakai ne da ban tsaki dan karaka to babu kaza a ranar dan da tashi da sunna to ka daraka ce ni ba zan yi bana ba ka Allah ya sa ka mu wuce maka idan zo maka idan za a je ka ba ai dan karaka to na tambaye ka da wasu kan guda nawa ake yi kace ai kamar yadda addu'ar hawa doki subhanallahi sakara na azaba ce kai hawa kai kafa azaba ko ba zai fada ba da addu'a da zai za a samar musibatu kalu inna lillahi to inna lillahi ba ce sai ka fada sau ɗaya ko sau goma ba duk yadda ka ga dama za ka yi. to ke da idan muka zo lakin ka'aba dan wannan ka ce yadda ka ga dama in ka ga dama kai ɗaya in ka ga dama kai biyu in ka ga dama kai uku in ka ga dama kai bakwai in ka ga dama kai hamsin in ka ga dama kai ɗari da talatin in ka ga dama kai ɗari biyu da hamsin in ka ga dama ka zauna ka ce hambali ba ɗaya ne maka ba to ni yanzu na zo ina so in yi a fili bin haihu a fadar nasu sai na samu mutane wani ɗaya yake yi wani bakwai yake yi wani hamsin yake yi wani talatin da tara to ni a wannan nasu wanne zan yi ni nawa zan yi ban kawo ya ne ban zaga ne maka san addini ba wanda ke za ka mutane da rubuwa cikin addini mutum kace za ka wasu na rubuwa wanda ya ce hadisai guda goma in an sha an samu hadisai guda goma na ce wawa hadisai guda goma su kadai ne baka yarda da su ba ko ba na ji kawai na tare jin ba na ce su kadai ne baka yarda da su ba sabin launin da kake so an samu kasu amma faɗa wa duniya duk su hadisai annabi na yarda da su waɗannan goma ne ban yarda da su ba sai in warware maka matsala in ma ba goma ne kai baka da su ba wanda baka da su ba sun wuce goma sun kai ɗari ko ɗari uku ko da wani ka taro su ka ce mana waɗannan hadisan bai yadda da su ba amma ban da su duk sauran hadisan annabi na yadda annabi ne ya faɗa kalmar da za mu kenan ba ka ce mun ba na faɗa da su ba ka ce ka yadda annabi Muhammad sarasa shi ne ya faɗi hadisi amma ga waɗannan baka da su ba ko su dubu nawa ne wallahi ranar sai ka gudu ka koma wa ma'ana saboda mu ne hujjar ta ba to amma da ka dauko hadisi guda goma in zai maka bayani akan hadisin wani hadisi zai dauko shi ba sai ka ce baka da shi ba to ya zama da matsala yanzu qur'ani mai girma da ka ce min baka da qur'ani ba zama tambaya da riya qur'ani ba ku haka me yasa kake zama ka tambaya da riya qur'ani dan ya ce ya yarda da ni ya yarda da qur'ani sai ka ce mishi tambaya da riya in na fassara mai su bai zama sai dan mota haya da fassara musu da ita wanda ya ce ya ga ya gurkushe shi sai ya je kada duk duniya ta gani to hadisan ku saba kai da su ba duk wanda nan ko maka yadda da shi ba sai kace warware masa wannan hadisi sai da warware masa sai da cewa wani baka da manhaji tambayar da kara ta ce na tambayi dan dan kara ta na ce Allah madaukin sarki ya ce yusi kuma lahu zuwa wala da mutum na kare su da hasan wato يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين yau فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك yayi وإن كانت واحدة فلها النصف ya isa Allah ya ce ga wasiyar Allah in an zo da magana ga yadda za a yi lizzakari da su da hazin wasiyar idan an ya ya uku mata biyu namiji daya in an zo rabawa namijin a bashi rabon mata guda nawa biyu ko sai a raba kashi nawa kashi uku sai a bashi eh? za a raba kashi biyu sai a bashi rabi sauran rabi kuma sai a raba mai idan ya ba naira dubu ɗari sai a ba shi dubu hamsin su kuma ba su nawa dubu ishirin da biyar biyar yanzu zakar da sunu hajjar wasu akwai da gane wannan karatun ba sai Allah ce fa in kunna nisa'a idan dukkan su mata ne ba ni su guda ne sau tasnatai ne amma yawan su ya wuce uku yawan su ya wuce nawa ya wuce sau tasnatai ne yawan su ya wuce biyu nawa ne ya wuce biyu daga uku zuwa nawa zuwa sama fauka sirtai ne yawan su ya wuce biyu daga uku zuwa sama falahun da su dusa mataran a kasa dukiyar kashi uku sai a ɗauki kashi biyu sai a basu ke da kaya mata idan su kaɗai ne ba da miji kuma yawan su ya haura biyu in ji ƙur'ani nawa za a basu biyu bisa uku wa in ta rawa ne duka idan kowace guda ɗaya ce fala hannu to a baka fifty percent a rawar dukiyar biyu sai a baka rabi to ga tambaya sun haɗu da maza ne da karfi sun haɗu da wasu mata ne zalla sun fi biyu za a ba su su dusa to wa matin guda ɗaya a bata half to in su biyu ne nawa za a ba su ai kuma da su wuce wayannan ba ko biyu ai ba ta zama wahida kan ba biyu ba ta zama fauka na kusa da sai ba ko kuma biyu ba ana kan tsarin shi ba yanzu ba ta dogon za amma su biyu dan tsala ta ce kawo mun aya qur'ani da Allah ya bayani gadonta da a sunna muka sa mai da za a bada gadonta tabar ku ja ta daga algatu wato da gane cewa ba karamin dole wanda hada mu shi shi yasa kara kafe ta mutu a Najeriya shi abu ne dauka da kike za mu kai shi ta bata mana lokaci sai muka shirya masa syllabus na tambaya dari tsautsayi hawa kansa kuma sai fada da bi an samu da rufa kansa su amma yanzu ya riga ya fada kowa ya ji an sarta shi an auna an gane jirgin ruwan sai sa baka mako da mata ya ci da hujja sai sa kullum ya zama ya gaci ko ba hausa wannan da kike kira ta to tunda ya zama ka na so ke shugaba ba da shugaban kungiyar zala a jira a ji samu da sannada ya haka shi kullum ba shi ba yau ba ta hauka ce ba muna zuwa tafsirin qur'ani da qur'ani sai ka fara magana qur'ani aka samu shi kungiyar zala qur'ani aka dauko na to me alaka ka sauke shi ko ka dora shi da wannan karatu da muke ba ina magana kan zaka iya ko zaka iya ba ba shi ne damuwa da ba ban san fa wata Allah ya baka ba amma da abin da nake magana me ya alakar wannan labari da abin da muke tattaunawa ai Allah ya ce da asirin su zai rama ba shi wata shi da shukuri me ya alakar wannan da harkar da muke tattaunawa me ya alakar mun ga sun sai jajayen kaya wajen masu circulation me alakar wannan da tambayar da nake maka me alakar ke a kasar da kalin shi ne shi ma ya san hauka yake ke za ka yi kokarin ya bude zai rubu wani wanda mun kuma na nafara biyu da kai ke mun daure wadan kara kara da shi ba da ansa sai ce to ita wannan fauka laysat ala bani ba a bani ta take ba ba bani ta take ba ai qur'ani yare yanzu da nace ina neman bishir mai kwamfuta ido a rufe da na ido na rufe nake neman shi ko sai na bude idon aka ce sai ka bude yace to ka ji da aka ce ido a rufe ba ana nufin a rufe ido ba ya ce zo da fara da kai sai na ce ba ni ba ka ana nufin kai babu kai ma babu ni ne ko kuma duk dai akwai mu sai dai ba zai hulɗa da kai ba ka ce ba za ka hulɗa da shi ba ya ce to kun ga ai ma'ana ta daban ta ɗauka to yanzu nake ba shi dan ba rahamar Allah kira na nufin babu shi dan ko akwai shi aka ce akwai shi ba rahamar Allah ko akwai ta aka ce akwai ta to ne ce ba shi dan ba rahamar Allah da nake nabi shedan ba zai samu rahama Allah ba yace kun ga za a rubuta a karanta da ba amma ma'anar da ba to ita ma wannan haka take abin da aka rubuta da ban ma'anar da ba yanzu Allah ba da ta majalar sa dole ya ba to wata an sa shi da da bare tambaye ku me yake yana yi mutane tafsirul qur'an bishir da fadduta aya da qur'ani ido a rufe aya ce a ƙurani ba ni ba ta yi aya ce a ƙurani ba ta da ba a ba Allah aya ce jawa wata suna to idan ka shirin da ƙurani da ƙurani ake yi na faɗa muku shi har jiya ɗauka ake kasance da ƙurani da ƙurani har jiya ga zafi ke ba shi ya ɗauka ake kasance da ƙurani da ƙurani ai tafsirin Qur'ani kuma za ta zo mana kadara ta ce mu wannan sauka ba a bada ta take ba anan ba tana nufin sama da biyu bane to sai karanto ma wata aya inda Allah ya amfani da fauka kuma ba tana nufin sama da biyu bane kuma ana magana kan adadi sai ka ce to gashi can Qur'ani yayi amfani da ita a irin wannan tsari to dauko wancan ka zo ka fassara wannan fauka sai su bada ma'ana guda daya yanzu ka fassara ma Qur'ani da ni da Qur'ani dan karaka to bare sa ka ake karantar da kai ka ci albarkacin da albaira Allah rama asalamualaikum idan karatu a suwar a ranar farko farko na'am lokacin da shedan ya ke sujada na'am sai Allah ya ce qala ba ma'ana ka Allah ta
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك sujada قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين qala ma mana'aka Allah ya ce wa shedan me ya hana ka Allah ta sujada ka ke yin sujada a ai me ya hana ka kai sujada ne ba me ya hana ka ka ke yin sujada ba amma sai aka sa kalmar la aka ce Allah